to kaga kaga ni ko to tun da haka ce shugaban malaman Najeriya ya bayan iska a karkashin su sai duka gaba da su shine to yasa to yasa al'umma manzo Allah zai raba salatul fati kashi biyar kamar yadda suke rabawa su ce ma ba salatin annabi bane su ce ma babu alqur'ani babu hadisi su ce maka wahayi ne su ce maka ilimi ne na millar dunni su ce maka ya fi saukan qur'ani dubu shida ka ji kashi biyar kenan to za mu ɗauko wani ɗaya mu yi bayani a kai shi suna cewa ai shi salatu zati ilimi ne wannan babu qur'ani babu hadisi jama'a wanda bai san qur'ani ba bai san hadisi ba ubansa ya tsine mai malamin sa ya tsine mai waye je Saudi Arabia ya koyo farillan sallah ko sunna ko musabi ko mubtida ko musliya ko qabli ko ba'di sai dai ka koyo ubanka har ne warka har ne ana lokaci kai kawai shi wallahi tallahi banda shi ka ga mun me suke koyowa ba farilla ba sunna ba musabi ba mufsida ba musliya ba zaman lafiya kawai dai ubanka arne uwarka arne malaman gari arna Allahu akbar aljihad ko uban wa zai wa aljihad oho Allah har izala su zage ka sannan kuma kai ka karama ba su da yanci amma suna da yancin kowa ya daina zagin wani a zauna lafiya wannan shine yancin dan sanda da yafe amma ba su da yancin su ce yan izala su zage mu mu kan murama wannan babu shi a constitution za ka ku tsaya ku ci uban izala da salafiya da gaske kawai a qur'ani da hadisan annabi muhammadu an za ku ware ku ware idan ba za ku ware ba sai Allah dine muku albarka wallahi tallahi wai kuna jira to yanzu ya za a yi a ce irin su maulana ya da rubauci su ne shugabannin zaman lafiya a Najeriya kuma su ce ku tashi ku yi fatattaka shi ba shi yana yi ba za ku koya ba sai ya bude baki ya ce ku yi kuna mahaukata ne ya koyar sun ƙara za ku da daya in kuna suna magana ba kwa yi ko bindiga su harba mana su kashe ku kan su kashe ku sun kashe sojoji a Maiduguri sai ne ba abin da kuwa sani he tarbi ku je ku rage-rage da suwa Qur'ani da hadisi in sun harbe ku ku ce hukuma ga sunan sun harbe mu kamar yadda suka harbe ku tunda ku ba ku iya bindiga ba to in za ku fita ku fita aya ne da hadisan manzon Allah duk ku kai su jahannama jama'a su gane yan jahannama ne su dawo hanya in kuma kun ji wannan ya rage naku to shine a wannan lokaci muna magana ne akan maganar salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتح لما أغلق آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتوا فيقول كاذن الجنة من أنت فأقول أنا محمد فيقول خذوا بك أمرت والكاتم لما سبق ولكن رسول الله وكاتم النبيين ناصر الحق بالحق والذي جاء بالصدق وصدق بأولئك هم المتقون والهادي إلى صراطك المستقيم وإنك لتهديهم إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم أتاج بنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت a nan akwai maganganu guda biyu da za su ma sai za su ce ma ai wancan na ahlul baiti ibrahim ne kace annai muhammadu da iyalan shi ahlul baitin waye in sun ce na ibrahim ne to ka kure su za su shiru sannan na biyu za su ce an ciro salatul fati da tsince tsince a qur'ani wannan giya ma ya ce a halalta ta da tsince tsince kace an ciro salatul fati da tsince tsince eh dama duk abin da aka ciro da tsince tsince ba addini bane eh kace to sallah ma da tsince tsince aka ciro ta a Qur'ani ba suratul salat aqimi salata liduluki shamsi shigan lokaci wa fawalli wajhaka shadar al-masjid al-haram duba gabar wa abudullah mukhlisina lahu dina yin niyya wa kabbirhu takbira kabbaran farko wa qumu lillahi qanitina tsayuwa wa laqad ka saba min al-masani karatun fatiha faqara uma taysara min al-qur'an karatun sura warka uma rashina yurku subhana rabbiyal a'la sabbihi isma rabbikal a'la wa wasjudu yin sujada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun subhana rabbiyal azim sabbihi isma rabbikal azim sallama da tsinta tsinta aka hada ta ka gani to shi yasa karka yadda ya gaya ma magana ka gaya tana wani ɗasɗas ka ji garko furi ka gaya mai gaskiya yanzu ya zo lokacin da ya kamata yanzu a yola da shek ayi rubuci ya je dawo sai suka ce ai kaga shek ayi rubuci da yake shehin Allah ne shi baya fatattaka irin na mai guduman nan ka je shek ayi rubuci ya zama shehin Allah a gozo amma kuma ba za su yadda abin da ya faɗa ba ka gani sabar da yaran sun tsaya dawar haka sun daina zagin shek ayi rubuci duk laifin yara ne dawar haka sun fara cewa ai kwan mashi ɗari rubuci to haka ake so shi ya dau duk wani bakin jini sun daina zagin shi Ibrahim ya sun dawo suna zagin shi mu kuma ya kamata mu fatattake su mu musu kata kata hankalin su ya dawo kanmu haka ya kamata mu yi amma a ce tsohon nan har yanzu ba zai huta ba kuna nan samari eh ba to akai ku Abuja ma mana a Najeriya wai bai san yin zala da talaba na zagin yan dariga ba in an kai ku Abuja a sa a kotu a tafi har Ingila ba yi kenan ba haba jama'a amma mu din nan bamu yaki gwamnati ba bamu zagi gwamnati ba civilian dan uwan mu ba za mu tashi mu kare kanmu ba dan mun zama yan iskan Najeriya haba jama'a civilian ne ba da civilian ban ci a rena gwamnati ba ban ci a zagi gwamnati ba mu muke wa gwamnatin kasar nan addu'a da azahar mu mata addu'a da la'asar mu mata addu'a da mangariba mu mata addu'a da isha mu mata addu'a da asuba yan bannan da suke ta Allah ka ta yi hankali haka suke yi idan suka ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wallahi wallahi sai ga sun yi haka Allah lalata kasar gaba ɗaya kowa ya kare shi haka to mutanen da suke haka a ƙasar nan wai yanzu su ne za a sa gaba wasu ne a yan arziki da na zauna lafiya Allah ya sauwaka to jama'a muna magana akan maganar salatul fatihi wannan hadisi da na ja na ati babal jannati a duba muktarul hadisi hadisi na farko duk da ya ce rawahu ahmad hadisin yana na a muslim juz'i na farko annabi ne ce ati babal jannati ni din nan zan zo kofar gidan aljanna fa astaftihu a bude mun kofofin gidan aljanna fa yaqulu kafin aljanna mai tsaron gidan aljanna sai ce man anta waye kai fa yaqulu sai ce ana muhammadu ni ne fa annabi muhammadu sai fa yaqulu sai ce kuzuhu kariki bisa dan kai umirtu aka umarce ni in kule kofar gidan aljanna takwas sai ka zo in baka ki ka zama alfati mai bude kofofin gidan aljanna takwas lima ugulika da aka kule shi yasa da dan izala da basalafe ba ya da bakin ciki irin alfatihi lima ugulika wai ya za a yi abu annabi muhammadu ki ya bude kofar gidan aljanna takwas to mu ina za mu samu tunda maki mu ne mu yaki wannan abu to shi yasa duk dan izala duk salatul fati bai dame shi kamar alfati lima ugulika ba to shi za za mu fassara salatul fati Allahumma ya Allah salla kai dadin tsira ala sayyidina bisa shugaban mu Muhammad annabi Muhammadu alfati mai bude kofofin gidan aljanna ta kulli ma ugulika da aka kule wal katili sakamakon annaba lima sabaka da suka rigaya wal hadi mai shiryarwa ila siratikal mustaqim zuwa kan hanyar ka miƙaƙƙiya wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata har da iyalan gidan annabi Muhammadu hatta kadari gwargwadon matukan kurewar girman annabi a gurin ka Allah gwargwadon kurewan salatin da nayi wa annabi Muhammadu wa miqdarihi alazim yawan adadin girman annabi mai girma a gun ka yawan adadin girman annabi da nayi wa salati gare shi Allah jama'a salatin nan akwai hulɗin salati da kai ya amma ba su yace ma to ai salatul fati ba wa sallama ta salima kace salatul ibrahimiyya ma ba wa sallama ta salima wanda ya faɗi wacce shi ya faɗi wannan sannan za su dawo su ce ai shi zalatul fatihi ai wahayi ne wanda wanda malaika yi wahayi musulmi ne a arne ne Allahu akbar amma ya iya karanta suratul baqara ka ce menene kissan suratul baqara ka tambaye shi al'umma ne fa daga bani isra'ila alhamdulillah al'umma ne fa daga bani isra'ila ka duban annaban bani isra'ila fa sahabbansu irin almajiran nan dan salihi ne dan wani wali amma na annaban bani Isra'ila ba waliyin ba dan shi ya tashi zai je sai da saniya yake tiliki da mala'ika ya linka ya kai wa uwa shawara tace idan an sayar haka a sayar in ya karu ko ya ragu ka a sayar ya kara komawa ya linka uwar tace duk duniya ba inda za ka kai nan sai wannan kudi a je a tambaye shi ko sako ne daga Allah yace ni mala'ika ne daga Allah na kawo maka sako daga Allah Musan bani Isra'ila ne zai cinikin saniyan nan mala'ika ne ba wai sai al'umma annabi Muhammadu sun zagi annabin sun raina al'umman manzon Allah sun raina wai wahayi wani abu ne wahayi da ake wa dabba kudan zuma ma hege aka mata wahayi wa auhe rabbuka ila nahli nahli annabi ne ha ba kudan zuma ba ne amma ina mamaki wai sai a zo ana ta kaurar abin saboda a dauke kwakwalwar mutane su zama arna kuma dan Allah saniyan nan musan bani isra'ilan bai cinikinta ba وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا har kan فذبحوها وما كادوا يفعلون suka yanka ta kotsa da ta basu gani ba suka cika fatan da azurfa yanda mala'ikan ya kawo mar wahayin kuma haka ya tabbata sai a ce ya zama arni ko qur'ani ya zama arni yayi ƙarya ni na mamaki ba Allah sassaka yanzu na san zan yi aiki alquran ai in an kawo wannan na shi zafi Allah na zo garin Bauchi in na zo da niyyar fitina ko tashin hankali Allah ka halakar da ni don girman Qur'anan nan Allah in na zo garin nan don wulakanta wani ko tozarta wani Allah ka wulakanta ni ka tozarta ni ka halakar da ni yanzu take ka kunyata ni na zo garin nan ne saboda ƴan izala da talabata tattun kafirai ne Allah bai karban sallar su da azumin su da zakkan su da hajjin su da barallar su da nabilan in sun mutu a kabari suna koma aladu da jakuna da karnuka da birai shi yasa na zo in fallasa yara dan su gudu su basu Allah in sun ce ni arne ne na ce la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan ba sai da wannan kalma ta ba na ce la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa mu da iyayen mu ne musulmai kuma mu ba mushrikai bane mu ba yan bid'a bane na rantsa da girman wa'annan alqur'ana mu muke koyi da annabi Muhammad wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa masallatan mu ne irin masallatan manzon Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa salatul fati salatin annabi Muhammad ne Allah ya yarda da salatul fati annabi Muhammad ya yarda da salatul fati ana bada aljanna da karanta salatul fati wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa maulidi sunna ne na annabi muhammadu kuma ana bada aljanna da yin maulidi wallahi tallahi duk inda ake maulidi na rantsa da girma alqur'anin nan annabi muhammadu yana zaune a gurin har a tashi in an ce ma annabi nawa zai kasu ka ce rana nawa ce in ta bullo wani gida ne babu to annabi ya fi ta daraja jama'a in an yi fada a ingila aka yi a amurka aka yi a china aka yi a saudi arabia indonesia nigeria idan aka yi fada lokaci ɗewa ake cewa shedan dan halal jama'a shedan ma yake iya game ko ina lokaci ɗaya balle annabi muhammadu inna azabi ma usibu bihi ma nasha take game ko ina balle wa rahmati wa sayar kullu shay wallahi ta'ala idan abin da na faɗa na faɗa don in kare kanmu don wani ya halaka na faɗa ba don a shiryu ba Allah ka aiko mun da hajijiya da hazo hazo Allah ka mun dugu dugu dugu dugu daga daga ka narkar da ni ka tarwa ali a gurin nan kamar raga raga ka dungurar da ni a saman mun bare ni in na faɗi ƙarya ya Allah Allah in abin da na faɗa gaskiya ne Allah ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoro in tunkari kowane kafiri da munafiki Allah ka hallakar da makiyana na gida ko daji wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ‘yan izala da salafa tatattun kafirai ne, Allah bai karɓan sallarsu da azuminsu da zakkansu da hajjinsu da farillarsu da nazilansu, kuma wallahi in sun shiga kabari in sun mutu Allah Allah yana mai da su aladu da birai da karnuka da jakuna da dawakai. Allah in na musu ƙari, ko za'ida ko ƙarya Allah ta aiko min da hajijiya da hazo-hazo, Allah ka mun dugu-dugu ka mun daga-daga ka tarwa a gurin nan don girman ƙura'an nan. Allah in abin da na faɗa a kansu ya tabbata gaskiya Allah ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoro in tunkaru kowane kafiri da munafiki Allah ka halakar da makiyana na gida ko daji wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa masallatan yan izala da wanda ya bada fili da wanda ya taimaka da wanda ya je munna da wanda yake sannun ku da aiki da leburan da yayi nis da wanda yake mika bulo wallahi duk yan jahannama ne billahi allazi la ilaha illa huwa na haranta da girman wa'annan alqur'ana wallahi wallahi tatattun yan jahannama ne gaba ɗaya da in sun tuba kansu mutu Allah in na yi ƙarya ko za'ida banda masu gini banda wanda ya bada fili na sa su ciki banda wanda ya ce sannu na sa su ciki Allah ka yanko min balbalin bala'i da masiba ka mun dugu dugu dugu ka mun daga daga Allah in kuma ya tabbata har da wanda ya ce sannu har da wanda ya je murna duk yan jahannama ne in na faɗi gaskiya Allah ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoron tunkari kowane kafiri da munafiki Allah ka yi daga daga da makiyana na gida ko daji wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da girman wayannan alqur'anan makarantun mata wanda yan izala da salafa suke nan wallahi loga ne wallahi kun mata mutane suke na rantse da girman wayannan alqur'anan da matarka ta je gaban su ta yi karatu da ta je loga ta yi zina ta kama kuɗi duk ɗaya ne akan wa kullul mu'minina yafuddu min absari wa yafazu hurujan wa kullul mu'minati yagaruruna min absarihinna wa yafazuna hurujahunna Allah in na yi ƙarya Allah ka sauko min da hajijiya da habu habu Allah ka mun tuku tuku tuku tuku tuku tuku daga daga daga daga ka tarwa ɗani a gurin nan Allah kar ka bari ya sauke ƙur'anan nan lafiya Allah in na faɗi gaskiya Allah ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rayin tsoro Allah ka hallakar da makiyana na gida ko daji wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa yan izala da salafa su suka ci annabi azalimi dan izala da talaba su suka ware masallaci jikin na annabi don su yanka annabi su farke cikin shi wallahi yan izala da talaba su suka yi rawani yanda suka kashe yan sanda a Maiduguri haka suka yi rawani za su je su dade annabi Jibrilu ya rike hannunsu ya yi rawani wallahi tallahi yan izala da talabawa billahi alladhi la ilaha illa huwa sune wanda suka soke Umar suka yanka Usmanu suka farke Ali suka yanka ƴaƴan Annabi Muhammadu a Karbala arewa da gabar kudu da yamma da suka yi gajimaren jini billahi alladhi la ilaha illa huwa wata shida rana ta zama dunkulen jini sati biyu da duwatsun Baitul Maqdis duk wanda ka daga jini yake bulbula wallahi saboda tsinuwar yan ibala da talafa billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah in ƙarya nake ka yanko min hajijiya da rududdukin bala'i ka mun tuku tuku tuku tuku daga daga daga ka tarwa ɗana a gurin nan Allah na faɗi gaskiya ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoro in tunkari kowane kafiri da munafiki ya Allah in yi daga daga da shi Allah in na sauke lafiya na faɗi ƙarya wai na faɗi gaskiya Allah in na sauke lafiya na faɗi gaskiya in na gagara saukewa na faɗi ƙarya Allah ka nuna aya Allah da in hallakar da mutum ɗaya Allah kwan maka hallakar da ni Allah ka yanke wa ‘yan bauchi hukunci Allah ka yanke yan bauchi hukunci in na sauke Qur'anin nan to ka nuna na faɗi gaskiya idan na gagara hajijiya ta kwace ni yanzu na kibo na faɗi ƙarya Allah zan sauke Allah da zan sauke kai ne wallahu mutimmu nuruhu walau kari al-kafiru walau kari al-mushrik to ya jama'a sai a saurari karatu samari yanzu sai in ba ku da ilimi gobe sai ka ce rantse malam ya rantse wannan shine kawai yawa to shi yasa jama'a zamu an fitu zamu zamu shiga maganar salatul fatihi sai ai shiru yanzu ne zamu yi kwankwasa jama'a nan in kun goge idon ku da daddare akwai aiki a nan insha Allah to Allah saka da ne Allah hada mu da annabi Muhammadu aje mu nan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salatul fatihi muna magana ne akan maganan wahayi da suke cewa shine nake cewa kudan zuma ma an mata wahayi wa aw ya rabbuka ila nani an tatzi min aljibal buyuta ga suratul baqara jama'a sai kuma wai ilimi na na millar dunni ai salatul batini wai daga Allah ne dare wai ilimi na na millar dunni wa allamnahu min laduna ilma qur'ani ne ko ba qur'ani bane a annabi a kariru wali daga cikin waliyan annabi Musa amma ya samu wa allamnahu min laduna ilma to bari ka ji wali daga waliyan annabi Muhammadu shi kuma ya samu wattaqulla wa yu'allimukum Allah jama'a ga sakon Maulana Sheikh Dahiru Bauchi an fito jama'a ga sakon Maulana Sheikh Dahiru Bauchi bana a siyasa duk wanda ya dangwala wa dan izala ko ba salabi Allah dino mai albarka bana gayu masu kamfar dama ƴaƴanmu ne har suna mana gori ƴaƴanmu ne suke shaye-shaye to dan giya ma ya fi dan izala da basalafe wallahi dan giya kai jama'a ina qur'anin nan da ba rantsa da shi ba samu a ce daban ne eh ai aikin kenan ai kaga wannan ai an kawo shi daga bako to wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa fafaro majanfar ya fi yan izala da salaba a gurin Allah wallahi wallahi wallahi domin su wallahi zagin da ƴan izala da salama suke wa manzon Allah kiristoci ba sa yi a yanzu wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha da masallatan ƴan izala kon masoci da kai sallah a masallacin ƴan izala kon makai a coci Allah in coci bai fi matsayi a gurin ka akan masallacin ƴan izala ba Allah ka yanko min balbalin bala'i da masifa Allah ka mun dugu dugu ka mun daga daga ka tarwa a gurin nan Allah kar ka bari ya sauke Qur'anan nan lafiya Allah in ka yarda da coci ya fi matsayi a gurin kakan masallatan yan izala da salabawa Allah ka kara min lafiya da ƙwarin gwiwa in sauke lafiya Allah ka nuna aya zan sauke Allah ka nuna aya zan sauke Allah ka nuna aya zan sauke jama'a abin da yasa na faɗa haka na ballo wata magana ne kon mai muku kankat ba wai dan ba ba wai dan sun dame ni nake ba yaran mu ne suke zuwa jahannama babu ba, ba wani kakkauci shi yasa nake rantsuwa domin zuciyarsu ta natsu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yasa nace kon masu da wayannan saboda Maulana Sheikh Dahiru Bauchi ya ce da a zaɓe su kwamma a zaɓi kirista shine suke zagi jama'a gidan nan a ce gidan ɗan ɗariƙa ne wannan gidan makocin shi kirista ne a ce ƙarshen wannan ginin ɗan izala ne da batalafe a kwana a nan ana zikiri ɗan kirista ya fito zai ce sannunku sannunku da aiki kun kwana kuna faman Allah ya karɓa sai ya wuce idan dan gidana da masalabe sun fito anja wannan ayan takin mu yaran mu suna ta firgita ko ana sai zai zo maza wallahi ba za mu yi da wannan aikin ba ko an duka kunnuwan mu ka ji shege bakin arni la ilaha illallah ya hana shi da shi da matarsa bacci da yaron shi amma bai hana kirista bacci ba ya ce sannun ku da fama wannan ina son gaya maka tatattun arna ne ko kai kawai za ka iya ganewa sannan nan gidan dan dariƙa ne nan gidan kirista san gidan yan izala da salaba idan dan dariƙa ya mutu kirista na ji angon kwani mutuwa waye mutu wallahi wani musulmi ne Allah ya sa ya dace wani musulmi ne kwana ya kai kaji ya ce musulmi ya mutu kirista dan izala da bazala ne na ji angon kwani mutuwa wallahi wani kafin mushriki ne kaji shege ka duba ba to shi za na ga maka watan da ka zabe su duk wanda ya zabi dan izala ya yadda iyayen annabi na wuta kuma Allah ya tsine mai albarka duk wanda ya zabi dan izala ya yadda annabi katan banza ne Allah ya tsine mai albarka duk wanda ya zabi dan izala ya yadda uwarsa arni ya ce ubansa arni Allah ya tsine mai albarka duk wanda ya zabi dan izala ya yadda karatun allo aikin banza ne ko ana kan kan kan kan kan ana waka ne kaga nan ma Allah ya tsine mai albarka duk wanda ya zabi dan izala da basalafi ya yarda tun daga annabi Muhammadu har kan fitan dan gungumen Kaduna duk yan jahannama ne Allah sauka ya rage naku she da rubuci ne ya faɗa mu ba za mu yadda yanzu ya faɗa abu mun shiru ba in ya faɗa za mu jaddada mu ga wa duniya mu muna bayan shi yawa ko dan tijaniya ne soki magana nan dan tijara ne ba dan tijaniya bane alquran wallahi dan akwai yan tijara su hada baki da yan izala ba za mu yadda da su ba yawa ko sai za jama'a za mu da akan maganar salatul fati salatul fati na an ce yabi wai dan da rigu sun ce salatul fati ya bi zangon gurani dubu shida musulmai ne a lore ga shegi jama'a ka taba ganin dan dariƙan da yake dukan dan shi akan salatul fati an taba samu akan qur'ani fa ya kake ganin da ake zana su dan Allah suna sallah salatul fati suke karanta ko fatiha da sura to ashe ba su yadda salatul fatiha ya fi qur'ani dubu shida ba barin ga ma ma'anar da ake faɗa daga bakar hannasu in ka sauke kowane harafi lada goma haka annabi ya ce ko ba haka bane idan kai wa annabi salati ba lada za a baka ba Allah ne zai ma salati sau goma man salla alayya salata wahida sallallahu bi alayhi ashara to jama'a a salatin Allah goma bari mu dau guda daya wanda ya ma a salatin Allah ɗaya bari mu dau kalma ɗaya addini a hankali salatin Allah in kai salati sau ɗaya Allah zai ma sau goma a salatin Allah goma mu ɗau ɗaya a salatin Allah ɗaya mu ɗau kalma ɗaya kalma ɗayan Qur'ani yake cewa qul law kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mislihi madada kul ka ga musu law kana al-bahru midadan da kogin duniya za su zama tawada mutane da aljanu da mala'iku suna rubutu bishiyoyin duniya su zama alƙalami lanabidal baru da kogin duniya kaf sun kare kabala an talfa da kalimatu rabbi tabun a gama rubuta kalman Allah ɗaya tab walau jina ko da za a zo bi mislihi da misalin tekun duniya madadan ba iyaka ya za ka yi da wannan aya ko ba qur'ani bane wai dan an dan an ce Allah salatin Allah ɗaya ya fi duk duniya ma gaba ɗaya da abin da ke cikin duniya sai ka tsaya kai mamaki yanzu ka hada karatun dan mutum da salatin Allah jama'a Allah fa yana da wani mala'ika mai fuka biki dubu saba'in ko da fuffuke yana da fuska dubu yana yana da gashi dubu saba'in ko da gashi yana da fuska dubu saba'in ko da fuska yana da baki dubu saba'in ko da baki akwai harshe dubu saba'in ko da harshe yana fitar luggan salati dubu saba'in ka gaya mun ko wannan mala'ikan ya miƙe yayi salati sau ɗaya za ka rubuta balle Allah shi sa jama'a shine fa manufa da aka faɗa salatin annabi aka yaba to da Allah ce ka karanta Qur'ani shi Allah yana karanta ni da yace kai sallah yana yi ne amma kan yace kai salatin annabi sai da yace inna Allah wa mala'ikatahu ni Allah ni da mala'ikuna yusalluna ala nabi muna annabi salati bai ce ya ayyuhal muslimuna ba ina ruwanka sai ce ya ayyuhal ladina amanu musulmi da na kirki da dan banza duk sunan su musulmai ka gani to shi yasa jama'a dan Allah dan annabi ya kamata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sannan maganan da'iran zikiri to ai mu ba zikiri mu ki ba kaga ana rawa ana zalle ana dukan girgi wannan addini ne Allah bai ga da ke da yin gari a gurin jama'a kaga haka duk wanda yake ma zikiri da karfi ana rawa ana tsalle ba kyau ka same shi kace da Allah a makka ka je ka hana ka duba TV in baka taba zuwa makka ba za ga ana rawa ana tsalle ana labbaik Allahumma ana gudu ana tsalle ana rawa aikin banza aikin wuri ga ta ana ya kaba dan banza baka hada ba ka zo Najeriya mu an rai alquran a kaba mutum sama da miliyan ɗaya ana rawa ana tsalle ana zage kaba ana labbaik labbaik Allahumma sunan uban shi isha ba sunan Allah ake kira ana rawa ana tsalle ba shi kan sai an zo Najeriya sai ya ce wai za kira mu ma ka dani ai da man da Allah yana cewa udhkurullaha zikran katira hatta yaqulu almunafiquna innakum marra'un udhkurullaha zikran katira hatta yaqulu almunafiquna innakum madanun wannan ba bakon abu bane ku yi zikirin Allah mai yawa har munafukai su ce muku yan riye ne ku yi zikirin Allah mai yawa ko kuma su ce ma a'a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai girma yana cewa ala ramma da aya wa zkur rabbaka bi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl bil gudwi wa la sali wa la takun min al-ghafilin wa arhana zikri sai yin ka kai jama'a kun san lokacin da ayan nan ta sauka ba lokacin da ayan nan ta sauka hijira na da shekara bakwai sahabbai an dace su sun gudu habasha babu sahabi ko da a garin makan ba sai na ali ba babban da sai na ali babu sahabi ko da annabi shi kadai ne makka ta gagari ko a lokacin suka ce a ba su annabi muhammadu su yanka abu dalib ya hada kwamiti ya ce a daina maganan addini banu hazim da banu abdulmudallim mu tada maganan kabilanci mu ce annabi muhammadu yarenmu ne ba mu yarda a kashe mana yarenmu ba a lokacin sai suka yarda suka zo suka ce sun yi bara'a abu jahli da abu sufyan suka ce to a daina cinikayya da banu hashim a daina ba su ya a daina mu'amalan har sai sun yarda sun ba da annabi muhammadu an yanka a lokacin Allah ya ce to ya rasulullah tunda masu bautan gumaka ƴan uwanka sun dauko magana kabilanci ba su yadda a yanka ka ba kai kuma wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka cikin zuciyarka tararru'an da kaskantar da kai wasifatan da tsoron Allah wa dunar jari kaka bayyana su jiran su ya baci min alqawli na daga fadin la ilaha illallah amma bil gudu wala sali sabir yamma kai ta zikiri wala takun min algajirina kada kasance tare da rafkananu masu bautan gumakan nan ƴan wanka ka je ka duba siratul azam na maulana shari ibrahim sale zaka ga wannan kissa to idan ko a wannan aya ce ma ta sulhu da arna yanzu yan gidana kun yadda ku kafiran ne masu bautan gumaka kan mun daina fikiri da karfi mai sulhu to ai annabi shi kada ya rage mu muna da yawa bauci alquran wallahi tallahi ba mai jaba da a ce dan dariƙa ɗaya ne a bauchi saboda kan kuma haƙe shi to he dan boye to amma ba shi kadai bane aikin banza aikin wuri amma lokacin da aka yi fatahul makkati Allah sai ya turo da fazkurullah ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikra wannan ayar kuma fa ku ambaci Allah da ƙarfi kamar yadda kuke ambaton iyayenku da ƙarfi ko ku bi ambaton Allah da ƙarfi fiye da na iyayenku daga nan ne aka samu rawa ana tsalle ana labbaik Allahumma labbaik ana rawa ana tsalle ana gudu ka gani wai sannan ana cewa wai mahaukata ne Allah ƙara mana hauka tunda ba shehin mu da yasa gajeren wanda yake kwallo yan banza din ni ba masu suna filin kwallo wallahi tallahi in an ce ma annabi ne yasa gajeren wanda yana tare gola yake da dan banza ai Allah mun gode maka mu an zage mu mun zama ba gata da zikiri mun yadda kuma wallahi wallahi in an dariƙun mu suka tsaya a siyasa wallahi magudi ya kare duk dan banzan da yace maka mai guduma ma gwamnati ta rude shi irin na shaɗa rubuci ka kai mai rago da dubu ashirin da daddare ka ce malam so muke wallahi muna neman sanata ne muke zo a taimaka mana za ka je ce ai gwamnan bauchi ma sai da muka sa mai hannu ai wannan an gama komai to uban waye a gurin ba siyasa yayi ba aikin banza yake wuri an kai ma rago da dubu a hirin ka ce kan mu cewa yara su yi siyasa kai yara in kudin siyasar nan haram ne ku je ku ɗebo za mu gaya muku yadda zai tsarkake alquran ku fito ciyaman da kansu da qur'ani ne ba ta kudu milam walikun sadaqatan tudahiruhum wa tuzakihim biha aikin banza aikin wafi a fito ciyaman gwamna kansila duk a fito mu zaɓe ku saboda rigima ya ƙare a Najeriya in ba mun fita siyasa ba in yan izala da talaba suna rike matsayi a siyasa ba za a yi zaman lafiya ba don kullum su tsokani kirista su tsokani musulmi su dama la ilaha ulayi wa la ilaha ula yan tsaka tsakiya ne dama in suka haɗa faɗa duk ba su wuce cikin tirela ɗaya ba a gari sai su fice haka Allah ya yi Allah sawaka shi yasa in dai kun tsaya a siyasa muka dasa namu za a zauna lafiya in ba ku da yawa ku sa san da ya zama shugaba dan dariƙa majalisi ku ce hejan da dan ibara alquran wani abu ne aikin banza to kirista zai zagi addinin ka ne ba zai zaga ba ga wanda zai zagi addinin ka yana ce ma har ne shi yasa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dawo kan da'irar zikiri a ji a duba nan riyadu salihina akan lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas in kuma lamban mu ya bambanta babu hilakun zikiri hadisai biyu na ƙarshe hadisai ne na kudusi wallahi billahi alladhi la ilaha illa Allah da kansa yana da mala'iku masu falala suna bi la ilaha lungu lungu suna neman inda ake da'irar zikiri daga sun samu yasu cewa yan uwansa hallumu ila hajatukum ku zo zuwa ga bukatunku idan suka zo su zagaye ku da su rube ku da buka bikira ma har zuwa sama ta daya Allah shine masani gare su idan kun tayi ce ina kuke da gurin bayinka suna tasbih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun suna tahlili alhamdulillahi rabbil alamin suna tahlili la ilaha illallah wa yastaghfirunaka astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alayhi qayyum me suke nema aljanna da me suke neman tsari wuta sun ga aljanna ba su ganta ba da sun ganta yanzu ranar neman ta sun ga wuta ba su ganta ba da sai sun ranar guje mata da sun ganta Allah sai Allah ce inni gafartu lahum din na yafe musu aljanna kuma na ba su yan aljanna ne sai malaika Allah ga wani masoyin su baya da rigar shi ba ruwan yi da zikirin amma masoyin su ne sai Allah ce ya tibulun humul jilasa ulai qajalisuhum wasu masu zama ne mai kaunar su ma bai zama dan wuta in ji Allah ka gani kuma in ka ƙara gaba hadisi na uku ko kuma a lamba in ya zo daidai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara wallahi kana kallo za ga inda annabi ya yi da'irar zikiri a masallaci mutum uku suka kullo ɗaya ya ga fili a da'irar zikirin ɗaya ɗaya bayan ya taro ɗaya ɗaya bayan da'ira ɗaya juya baya ta yi manzo Allah yana gama ya ce ala unabiyyu kun bi kabar salasati nafar kalubale ya rasulullah an ba ku labari daga labarin mutum uku suka ce kwarai yace wanda ya toshe filin na ya taro rahmar Allah Allah ya tara ne rahmarsa wanda ya tsaya bayan da'ira yana jin kunya Allah Allah na jin kunyar shi wanda ya juya ba fama alladhi istadbara zahiban fa arada Allah fa arada Allah wanda ya juya ba ta biya bijira rahmar Allah ba shi ba rahmar Allah tsinan ne ne wa tsaye jama'a wannan maganar Shehu Usman ya faɗa lokacin da Shehu Umar Hoti ya zo zakirai ana zikiri shine sai mutane suke tsangwama su ayyabu sunna shafi na tara iyyabu sunna shafi na tara gungumen Kaduna ya sa hannu yace Sardauna ne ya aiko shi a buga wannan littafin duniya ta yarda da shi to ka duba shafi na tara idan ka duba shafi na tara za ga ya ce iyyakum bi ahli la ilaha illallah ina gargadin ku da yan la ilaha yace wal adawatu bainan balle kiyayya da yan la'ila walau kanu husuban ko da fasikai ne ku so su da la'ila ku kisu da fasikanci amma la'ilan nan ku so su da shi yace fa banan sani yana minun balle na kwarai ne gaba da yace hubu awliya wallahi yan la'ila waliyan Allah ne in ji shehu Usman fa inna wilayatuhum tamatu wa litakan yan la'ila cikakke ne yace wa man adahu wanda yake yan la'ilan nan faqad adam la la'ilan yake Allah yake saboda daga ya daina la'ilan kaunar shi za ku yi la'ilan ne ba ku so wa man adallahu wanda yake la ilaha illa Allah faqad zakara jazaa'u fi dunya wal akhirah duniya da lahira dan jahannama ne to ya za kai Allah sawaka jama'a ya shimbi da galle ai mu ba da irin zikirin mu ba ko ana bauta galle mu da muka zage wuta hadda mai gwali jama'a ana bautan wuta a da ko ba bauta da muka yi tsangaya muka zage wuta ya ce muna bautan wuta har da dan gwali gare mu alqur'ani ga jana ibali ko ba haka aikin banza amma a zuciyar mu da ba niyan bautan wuta bane ba sai zama bautan wuta wannan kyalle lokacin da ake wazifa sai wanda ba sa sallah suke zuwa da kade kade da sauransu za su wuce ta gurin shine sai aka ce a dauko kyallen nan in sun hanga za a ce amma na mutuwa za su zagaye aka dauko kyalle aka sa suka ce kai wayannan an mutu mutuwa sai suka zage gobe ma suka zage da suka daina jin layi suka ce an cika yawan mutuwa za a yaye kyallen hewa suka ce karambani ashabul kafi ma ya samu aljanna domin waliye wannan kyallen yanzu ana rufe mu da rahama da shi har zuwa sama ta daya da zai yi magana da sai ya ce me yasa aka cire shi a cikin mutane masu rahama da haka a bashi in rahaman ya lullube ya lullube mu da shi tare gaba daya shi ne fa dalilin barin wannan kyallon in an tashi a nade to bakin kyallon bayan ka'aba uban wa yake a daura eh mana ba annabi muhammadu bane ba abubakar bane ba umar bane ba usman bane ba ali bane shugaban yan ta'addan duniya allah dine mai albarka yazid dan ma'awiya shi ya fara kullu kyallon a ga duba tarihin khulafa'ur rashidin na imam suyuti wanda bai tsine yazid ba ma allah dine mai albarka ka je ka duba bukhari ka je ka duba bukari akan lamban hadisi na 758 bukari kan lamban hadisi na 758 na rantsi da Allah sai da aka yi ne wa Yazid guri bakwai ka je ka duba muslim matani ba shara ba juz'i na bakwai shabi na 141 a falalan na na fadi mutu Yazid dan Muawiya wanda ya yanka Husaini dan Ali abin da za ka gani a rubuce wai babansa sahabi ne to kabila ubansa annabi ne kan ana ubansa annabi ne ne za ka kyamace shi ha sai wannan da yake ubansa sahabi ne ba za a kyamace shi ba tunda dan annabi Muhammadu ba da bane dan annabi Muhammadu ba da bane an yanka shi an yanka banza in an tsire wanda ya yanka shi ma an gane shinka amma da ka ce Allah bi da babi da yanka habi da amin ba ka manta ubansa annabi ne Allah tsira kan'ana amin ka manta ubansa annabi ne Ina mamakin mutane ba ba ku kaunar annabi duk mai sha'awan yazidi kuma don mai sha'awan ya zidu Allah ya dine ne albarka ba zai ga rahama ba har abada wallahi shi yasa an za a yi hatara a je a tadda malaman zaure a yi tambaya ya zidu ba dan albarka bane ba ba malamin kwarai da ya so ta ya zidu shi yasa in za a kishi a kishi dan giya ne dan wiwi ne baya sallah dan banza sai yana hadisi yake duk wanda ya zagi annabi sai sai hadisin wanda ya zagi ahlul bait sai hadisin da kudi yake sayan hadisan ƙarya wannan dan giyan ne za a yi da shi ga malama nan ku je ku tambaye su barkace kafin su mutu ka mutu arne kana sha'awar yazidi to hina a wannan lokaci shi ya kulla bakin jallan jama'a da Allah in in za a yi aikin haji in kana Najeriya za ka yi azhar ko ba za ka yi ba da Allah an kai Allahu akbar da kyalle a gaban ka ko babu an kai ruku da kyalle a gaban ka ko babu an kai sujada da kyalle a gaban ka ko babu to duk duniya waye musulmi tunda an kulla bakin kalle kuma an yi sujada nan ba sujada suka yi ba suna la ilaha illallah can kuma duk duniya sun taru suna labbaika allahumma labbaika a bakin kalle ha wannan ba shine abin tunani shi yasa wa'annan billahi alladhi la ilaha illa huwa bayan arziki bane an za ku guje su ku kama bayan Allah ku kama an kuma ba za ku kama kun shiga uku to jama'a da yake abubuwan yana da yawa dan gutsurowa muke mu dan gutsuro mu dan gutsuro mu wuce zamu da kan mu'jizojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa na bada sa a dan gurguje ne saboda mutane da yawa suna ganin laifin abin da sauransu sai yasa na ba su yayi zalan jazza ma eh ya kama su ko musu wazi ko kar ai karewa za shi da haka dama in bazan ma suka jijjerun wannan nan su suka fitine mu yanzu a kasan nan su kashe hukuma su zage mu ka gani dole mu rage su yanzu dinne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammadu aje a duba Bukhari aje a duba Bukhari akan lamban hadisi na 170 jama'a mu ƙara son annabi a ƙara saki da ake cewa kun wuce gona da iri wallahi hanyar gona ko kama iri kuma kun tura sako ne za a kawo in ya shiga hannunku kuka isa gonan shuka za mu kama ba wucewa za mu yi don mun san gonar abin da yasa na faɗa haka sai na Anas ya daga silin gashin Annabi a Bukhari akan lambar hadisi na 170 yace sha'aru rasulullahi wahir khairul lana min ad-dunya wa man fiha gashin kan Annabi da ya bi mana duniya da abin da ke cikin duniya a lokacin akwai sabon Annabi a cikin duniya gashin kan annabi fa gashin kai jama'a dan giya fa da wanda ya dafa giya da mai jika giya da mai sarrafa giya duka tsinannu ne amma ko kwankwaɗan giya kake in kana son annabi kai ba tsinanne ba ne sai dai amma haddi alquran ka je ka duba bukari fatahul bari juz'i na sha biyu akan lamban hadisi na dubu shida da ɗari bakwai da tamanin nu'aiman ya sha giya da mai dukansa a bakin mayafi da mai dukan shi da shi yasa nace muku wallahi ɗan ɗari kun ba ku fitar mana masu hankali ba ko ɗan wiwi za mu fitar su zama gwamnoni wallahi dan dan wiwi ya shiga masallaci ya gaje na a gyara sahu dan rasulullahi to bai fi dan ibada da basalabe wallahi alquran na rantse da Allah kuma duk tsohon da yayansa suke shaye-shaye kar ya tsine musu ya roki Allah Allah sa su tuba amma in dan kai shiga izala ko talabiya ka tsine ne cikin tarbi da safe cikin tarbi da rana cikin tarbi da yamma wallahi ina da hujja jama'a da Allah annabi yaquba ƴaƴansa ba su tashi yayi kuka har ya makance ba wa bi yarat ainahu min al-huzri fa huwa kadhib da ya tsine musu za su zama annaba kan'ana da ya canza addini ya akai da shi annabi nuhu yace inabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimina sai ce ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilina kaji kaunan kan kaunan kan'anan kawai zai sa dan nutsar da jirgin duk a halaka kaga ashe dan kan ya canza addini ine ne ya kamata kai ba dan ka bane yanda aka ce kan'ana innahu laysa min ahli ba dan nuhu bane kai ma in ɗanka ya canza addini ba ɗanka ba ne amma dan ɗan shaye-shaye addu'a ake wata rana zai bari shi yasa ƴan ɗariƙu ko ku fitar mana ƴan siyasa masu hankali ko ko mu je daban ƴan wiwi da ƴan solution mu cire gwamna da wannan da ciyama da wannan wallahi sai ka yana cewa malam wani irin yaya za a yi ne kaga zai tambayi malami dan wiwi zai ce malam wani hukunci ne za a yi abu kaza ne za a yi to bai fi ɗan ibala da komai ya sani kuma ba abin da ya sani shi yasa jama'a ku rike wannan magana da nake faɗa ko ku yarda ko kar ku yarda da haka salafa suka yanka bayan Allah a Makka da Madina sama da mutum miliyan ɗari. a fitnatul wahabiyya duk mai fitnatul wahabiyya in ya karanta ya san mulki aka rike aka yanka mutane jama'a gashi a Somaliya da aka kori gwamnan Somaliya dan ɗariƙa ake fasa kirjin shi da gatari a ɗau an tanda huhun a gasa a cinye da kiristoci ne zuwa karbi somaliya za su musu haka kabarin ɗan ɗariƙa a tone a ƙona ƙashin in an tadda naman bai riɗe ba a sa fetur a ƙone shi abinda ake a somaliya da salafa zuwa karbi somaliya so kuke ku ki shiga siyasa ɗan boko haram suka ce da sun kori gwamnati a maiduguri da ɗan kyallori kawai za su rage duk sauran malama za su yanka su ci alƙur'an haka suka ci ha to amma me yasa ku ba ku da hankali yan izala ba su wuce cikin fikon ba sai su tashi su mulke ku a gari jiya kuke sha ne nan aka ce ga jam'iyyar yan dariƙa ga jam'iyyar yan izala akwai uban da zai ma magudi muna da yan sanda muna da sojoji muna da alƙalai muna da lauyoyi in an ce za a mana magudi faɗan daga bariki zai tashi faɗa ne ba na pdp da adp ba faɗa ne na addini ya za a mana magudi dole a keke da keke ido da ido in za ku tsaya a kasa a tsare hodan dariƙa kar ku yadda wani kansila ko wani ciyaman ya zama dan izala ko basalabe ko da za a ƙare jinin ku sai dai in ƙuriyar ku ƙuriyar su ta fi taku amma in dai taku ta fi taku wallahi ko jinin ku zai ƙare ku tsaya ku tsare akwati ku tabbatar da dan dariƙa ne shi wallahi dan dariƙa ya ce zo gun maulidi sau ɗaya ya bi dan gizalan da zai raba muku miliyan miliyan in kuna kaunar annabi Muhammad saba jama'a shi yasa al'umma manzo Allah za mu shiga mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna maganan annabi Muhammadu shi ne da aka tashi sai ce shi kaunar annabi yake da a ce an kashe manzan Allah kwamma a kashe shi sai suka ce to ka musulunta mana sai ce ba zai iya ba jima kaɗan sai ya mutu shi ne da ya mutu sai a ɗaugawarsa a kai gaban annabi annabi ya ce ga wanda bai ce la ila illallah ba bai taɓa sallah ba ɗan aljanna ne gashi a gabana in ji annabi muhammadu jama'a dutsen hudu ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi haji me kai shi annabi aljanna san annabi Muhammadu manzo Allah ya ce jabalul uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu jabalul uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu yace jabalul uhud min jibalil janna san annabi ya kai shi aljanna jama'a akwai wata mata ta ce wa manzon Allah wai ta ce wa mijinta ta ce tunda shi annabi matan duk duniya muharramansa ne ka bar ni in je in kalli annabi kullum ran da ban kalli annabi ba ban iya bacci saboda kaunar annabi Muhammad dan ka san shi manzo Allah la ilaha laka nisa'u min ba'du matan duk duniya an haramta masa banda matan shi tara wala an tabaddala bihin ba a yadda ya sake wata ya canza wata ba wanda zai canza muharramiyarsa ne wala wajabaka husnuhunna ko da kansu zai baka mamaki illa ma malaka yaminuka dai bayi shi yasa matan duk duniya za su iya kallon annabi ya kalle to hige nan sai ta zo ta zira annabi idan ta kalli annabi ta kalli annabi sai ta yi murmushi ta tashi ta koma hankalinta ya kwanta sai ran nan tana tafiya sai wani ya zo zai wuce ita tana ce ma mala'ika ne sai ce dan kaunar da kike wa annabi in har daga gaske kina kaunar annabi dan kaunar da kike wa annabi in ga fuskan ki sau daya tunda kallo na farko ba zina bane ba na biyu ne zina kawai da tawai ga suka hada ido sai ta tafi shine da ta ta ce mijinta gaba abin da ya faru da ni akan hanya ina tsoron ko ni mala'ika ne zama mutum kar ya zo ya jarrabe ni yace dan kaunar da nake wa manzon Allah in juya mu hada ido tunda kallon farko alan ne na biyu ne zina na juya muka hada ido to shi yasa wannan abin da nayi ka yafe ni in ya zama ba ka so sai sa katuwar tukunya man gyada ya soya ya soya yake dan kaunar da kike wa Annabi ki fada kishi ya tashi ya ji haushi shine ta tube suturanta gaba ɗaya kawai ta tsunduma cikin mai kawai sai ce ya shiga uku ya lalace sai take marhi dan ya san ba abin da zai shiga wannan tukunyan bai kone ba yana ihu yana kuka tafi gaban annabi Muhammadu yace ya rasulullah na halaka na shiga uku na lalace sai me ba zai ce matan nan da take kaunar ka kaji kaji abin da ya faru ni kuma saboda kishi na ga kaman da gangantai nace dan kaunar da take ma ta fada cikin wannan mammai a soye na san ba abin da zai tsandama a man nan dai halaka ba sai ce wa yace ma masoyana na konewa ka je ka bude tukunya ba ganta lafiyan ta kalas wallahi wallahi yana zuwa kawai da ya daga marfi kawai sai ga tana murmushi ga komai na tafasa Muhammadar Rasulullah wasa ne sai wani sahabi mai warin kashi matar take ba za ta iya zama da shi ba annabi Muhammad ya kashe auren manzo Allah ya ce zai daina warin kashi ki ce kawo mun mayafin da yake ruhuwa ka san manzo Allah ba bai taba sa riga da wando ba sai dai daura dan kwarjalle ya yafa mayafi amma ba ya sa riga da wando bai taba sawa ba to kaga in in ubanka tsoho ne ka san yana yi da asuba irin dan daura wannan da ake a dan yaro to haka Allah wallahi sai dan yaro ne to shine irin wannan shine suturan manzon Allah shikenan sai aka dauko mayafi ana dauko mayafi annabi da ya daga hamatarsa sai ya tusa mayafin sai ya cire sai je ruhu wallahi da ya je ruhu ɗakin ya cika da kamshi gidan ya cika da kamshi naman da kashin ya cika da kamshi ana kiran gidan baitul arusi gidan angwaye saboda kamshin hamatar annabi Muhammad. Ka duba fa a sa mayafi kar a cire, ka je ka shinkiri hamatan dan izala ko ba salame ka mutu kenan. Sai ke cewa wai mutum ne kamar kuwa kana ma wakaci ne. Ka gani annabi Muhammadu sallallahu alaihi jama'a wai ba suna ta wai duk mun dauke zukatan yara da yan kade kade wai mawakan banza yanzu wanda zai ce wa mawakan annabi mawakan banza shine musulmi. jama'a je a duba sunanun nasai kan lambar hadisi na 712 wannan hadisin yana nan a falalan hasanu bin sabit a musulun juz'i na bakwai wancan bayanin na sunanun nasai sannan idan ka duba za ga waƙaye a masallacin manzon Allah na Madina falahazahu Umar sai na Umar ya harare shi ka san me yake Umar yace an shattu fa fihi man huwa khairun minka ina waka ta cikin masallacin akwai wanda ya fi ka alkhairi bai hana ni ba Umar fa aka ga haka ina da wani bunsuru ya ga ma ka daina waka annabi ka saurare shi bai ce Umar ba ya da alkhairi ba a'a a ciki akwai wanda ya fi ka alkhairi Umar na da alkhairi amma manzo Allah ya fi shi alkhairi wannan ai dama ba ya annana ta ba saboda kar wani bai gane bane shi yasa to kaga in an gaya Umar ka san dai maganar kan ba na dabi amma kaga shi Hassan wani tero ne kan ya musulunta shi za da ya musulunta ma baya tabuwa alquran don a lokacin manzo Allah ya ce to yanzu ga wayannan arna suna zagi na waye zai je ya kare ni Abdullah bin Rawaha yace gani ya Rasulullah yace ba za ka iya ba wannan tsagerun arna ne Hassan bin Sabi yace zan iya ya Rasulullahi yace za ka iya amma na san ka karka wuce gona da iriya za ka yi ka cire ni cikin larabawa yace a laraba zan cire ka kai da masoyanka sauran duk zan kai su jahannama a waƙata yace to Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudus aina ma kana Allah hada shi da Jibrilu duk inda yake sai dai mai waka 76 a bakin jibrilu amma wannan shine salafa suke cewa waje wajen banza yan dariku ya ya ya ya ka ji shegu ba yanzu sahabban annabin da suka yi gaban annabi aka ba su tukuici da jibrilu akwai tukuici wanda yace amma jibrilu allahumma kai annabi isa ma gatan shi ba wa ayyadnahu bi ruhil qudus to haka aka yi mawakin annabi muhammadu ka je ka duba musulun juz'i na bakwai matani ba shara ba shafi na arba'in da takwas abin da ya saba na shiga littattafan shehunanmu yanzu za su haɗa mu da shehunan namu sai ta zagi kwan masu haɗa mu da bukarin da musulun ɗin su zaga ya fi su zagi wayan nan don wayan can bayi ne na Allah wannan kuma waliye ne jinin annabi Muhammadu ka gani to shi gana a wannan lokaci sai manzo Allah ya cewa wani sahabin shi mai daura ne alfadani yace ka yi irin wakan nan irin na bani umayya bin salfi yace na ya yace hi le roman yace fa an shatu baitan da le roman bai ce hi kara kara man alquran annabi ya ji waka mai fasaha yace na da na da na kare rora mai yace hi kara kara man hatta an shatuhu mi'atu baitan kullu baitin yuqalu lihi sai da na rera mai baiti 100 kowane baiti sai ya kara cewa kara kara man ka duba saboda rashin haɗin kan 'yan karatun allo da malaman zauri da 'yan ɗariƙunmu wai yau ƙananan sarakuna duk sarkin da ya mutu sai a ɗora ba salafe ko ɗan izala saboda rashin haɗin kanku da a ce duk sarkin da ya zama ɗan izala ko ba salafe ku daina mai biyayya ku zage shi daga sama har ƙasa yadda 'yan izala suka wayancan iyayen sarakuna kuma ba ya ƙaunace ku ba sai ka jana kai wannan 'yan ɗariƙan ma sun falle kuma mu haƙura da gidanmu na jiya ai yanzu Najeriya an ka zauna shiru shiru ya ga zama dan yinka amma da ka zama barkono ya ce an danna an ji da dandano za a tafi da kai alquran wallahi Najeriya ba ta son mai sanyi wallahi ni da bakin ciki na ba za su kashe yan sanda da sojoji su kashe mu ba da ba damuwa mu ba su da Allah amma an sun yi kalbin kashe yan sanda za su yi da sojoji mu ma su zo su kashe mu ba kuma mu rage su a su biga ba shi zaɓen ma a dage jama'a in in yan ƙauye ne sarki ba nasu bane kar ku bi su Allah ake bi ka gani zan shiga hadeja sarkin hadeja bataliya a Bauchin nan aka tura bataliya uku bara wai ni ne dan ta'adda a gurna tafi da mota wajen ɗari uku suka leƙa kaf ko wuka babu dama ni ban saba yawo da komai ba da tarbi mu bayan da kansu suka ce wannan masu zama lafiyan nan ne masu mana addu'a fa ka duba ko kama babu a gurin su yan iska sun ce mana sun cika da makamai za su zo yaki yan banza sun mana ƙarya mu koma bauchi suna waka fa irin na yaki fa da bindigogi ni kuma nace a shiga gidan sarki Hadeja ai zikiri tunda ubansa dan zikiri ne wallahi tallahi ka tambayan Hadeja nan akwai wanda ya taba gani in yana Hadeja muka shiga cikin gidan ga takalmin sa ya gudu ya bar falon na dora zakiru akai yana zikiri muna amsawa sai da muka yi awa ɗaya da wani abu ka tambayi kowa wallahi alquran ban rike komai ba sai tarbi uban wa zai bude mun wuta na ban yanci na kan tutuje sai na rike wuka ka ce mun dan ta'adda tarbi yana ta'addanci sai dan kafe kada da dare alquran wallahi wallahi tallahi wallahi ina ka raba suwar da Allah suba dandama jama'a in mutun ya taba addinin ku ku raba addu'a ku kashe shi halal ne annabi nuhu ya kashe duk duniya sauran mutum 82 sai ya riga riga uban ka aljanna wallahi shi za akan addini in ka kashe aljanna za ka duk wanda ya taba muku addini ku raba yasin da waradallah da fadamdama ku kai shi lahira kada ku ku dau takobi ba naku bane kar ku dau bindiga ba naku bane amma bakar addu'a annabi ma yayi kuma an kashe wanda yayi wa ka gani ka je ka duba guran inna kafa ina kal mustahziina ka ga yanda jibril yayi musu shi yasa idan za ku tsaya ku tsaya wanda ya taba addinin ku ku raba addu'o'i ya mutu wallahi ko ya haukace ko ya hadu da ciwon yar kafin in dan yanzu ana cewa wai ana samun magani in dan yanzu yace ma ya samu magani ka ce ya wuyanka yana nan a tattare a wuya daga ya dan motsa wuya ne iya ne wallahi billahi ha to yaza yaza da kai maka idan za mu tsaya mu rike addinin nan hannu biyu mu rike addinin nan hannu biyu wallahi in mun sake za mu halaka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu da kuma jama'a baucin sun taɓo ni dai maulana ya ɗaya rubuce ya haƙuri na rantse da Allah sai dai in mun je gaban commissioner police da darakta SS ya rubuta takarda ya bamu kar kowa ya ƙara taba kowa ran da duk suka ketare iyakar takardan ba ruwa za mu kai ba mu ma za mu ketare dan civilian ne dan uwanmu ba za mu taɓa yawan hukuma rashin kunya ba ɗan hukuma ta cuce mu mu ce Allah ya isa don ta fi ƙarfin mu amma civilian ɗan uwanmu wallahi mun wuce Allah ya isa a gurin shi na rantse da Allah za mu rama ha kawai mu tsaya hawan jini ya gama ma banza kawai gehe mu henye ba kwamman sun mana goma mu rama ɗaya tara mu ba su yi a lahira ba ka gani to shi kenan muna magana akan mujizojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jama'a manzon Allah nan mutuna ruwaya ne da bukari da musulun hatariya da salihi na bai rage ba an je yaki kishi ya kama sahabbai babu ruwan alwala manzon Allah yana dasa yatsa shi sai yatsa ta zama kan famfo tana zub da ruwa sha wai wannan annabi shine za su iya gama wata aya su zagi annabi wa zakir malai kafin kai nisa ka ce bauchi sun tabo ka to mun ji dadi in Allah ya kai mu lokacin duk da kaga zai yiwu muna da maulidi da muke dama a cibiyar su a'a yanzu sai ran da yake saboda na san shi saboda hakan nan muna so ka halarci wannan a cibiyar su ce shine babban maulid da muke kuma shine a gaban mu yanzu saboda haka muna so ka ba mu rana in ka ji kuma ni karan ka wajen shehu wa zakirin Allah kafiran wa zakira da adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima to to jama'a na yadda asabar dan ai ban isa ba ai na goma ne dan ga wallahi yanzu in Allah ya kai rai in Allah ya kai rai ran asabar din sai mu zo a baje to jama'a hadisan nan galallun wando ba ya ran asabar ba za mu yi su anan ba abini ba shi kawai in Allah ya kai rai in Allah ya dace hadisan nan galallun wando ya asabar in Allah ya kai rai yawa daga wallahi jama'a jama'a Najeriya kasar yanci Najeriya kasan zaman lafiya Najeriya kasan bulus mutum ya zagi uban gaba karama ba Najeriya ba ka san yancin ka ba jama'a ana ba kasar da ta kai Najeriya dadi kai dai kar ka fara tsokana in sun buge mu da hannu mu kai ruhon amma inda baki ne ka ku kai ruhon in sun zage ku kurama in dai da baki ne amma in sun harbe ku ka kurama ku kai ruhon ku ce hukuma inda suka kashe ku a Maiduguri mu ma sun fara kashe mu ka gani amma da baki idan idan idan dan zanda ya ce ma ya kan ka ga wani ka ba ka ce ran kai dade yanzu kana garin nan baka san yanda ake zage shi Ahmad Tijani mu ba mu sani ba ka ce yanzu da Allah kare haƙƙin jama'a baya kan ku yanzu ba ku san irin ta'addancin da suke mana a garin nan ba kenan yanzu kun zo ku kare mutuncin izala da salafiya da darajar izala da salafiya in an taba izala da salafiya ku kira mu in an taba dariƙa ba ruwanku watan an turo ku ku kare mutuncin yan izala ku bar mutuncin mu a taka kar ka ji tsoro ka faɗi haka sun san aikin su ai in dai har dan izala da ban salabe wallahi ba su daina taba mu ba ba za mu daina kare kanmu ba billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai a kashe mu gaba ɗaya wallahi ya za a yi ba mu taba hukuma ki tunani dan gumi yana can yana dasa bam internet din shi yana hade da internet din dan ta'addan nan da zai jefa bam a Amerika da dan dariƙa kuka kama a Saudi Arabia da war haka kun kama yan dariƙa sama da 500 dan izala nawa ko kama a Najeriya cikin almajiran shi nawa ko kama ha maganar gaskiya ne mun san yancin mu muna da yan sanda muna da sojoji muna da SS muna da alƙalai amma adalci suke in suna aiki kowa nasu ne to me yasa ku yan izalan yan sanda da yan izalan SS da yan izalan alƙalai kuke wa izala aiki ba za ku rike kowa naku bane ko mu ba mu da su ne muna da su ba amma adalci suke su mai da kowa nasu don a zauna lafiya amma ku kawai daga mun taba izala yan yan yan me yasa aka taba izala an taba ta waye waye ubanta uwarta muka sani shegiya da ba ta da uba ka gani to shi yasa jama'a wallahi mu tsaya mu goje idan mu a gan mu mun waye a gan mu za mu iya a kashe mu akan addinin mu wa ka ayyin min nabi'in qutil dewa annaba an kashe su ma'ahu biyu na tare da su akwai manya-manyan maluma da aka kashe wanda suka saura da rai ba ma wahanu ba su rauni ba wa masakanu ba su kasance za su rauni ba idan dan izala ya ga zai iya mutuwa akan izala mu ma za mu iya mutuwa akan annabi muhammadu wallahi in ba ku nuna kuna da taurin idanu ba wai dan izala me gare shi kawai ya dangala wando ya aje dan gemu shi ke na dan banza ku ya ku ya ku ya ku ya Allah sawaka to shine zamu da akan mu'jizozin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a manzon Allah nan da mu kalla shine annabin da ana tsakiyar tafiya a lokacin da zai kaura daga Makka zuwa Madina wata akuya irin kyautan uda duk dan kawai ya san kyautan uda in ya diba ya ce to gashi in ka je ya rayu ka more in ya mutu shi kana mu kan ba za mu koye ma ba a hannun mu mutuwa zai yi kyautan uda kenan rani ya gama kamawa gaba lafiya akuya tana kwance manzo Allah ya ce ina ne akuyan nan za mu dan tatsi nonon nan babu matar ta ce yanzu dan in banda to wannan yanzu kaga abin tsara ta ga dai dole da annabi ne ita tana ga izgili ne ta ce in akwai abin tsada sai ka tsada annabi na shafan bayan akuya kawai ta ga nama akuya ta haɗa nama yana dukan hantsa kawai sai ta ga nono ce kawai annabi na tatsa da doyir kawai hantsar sai zama kaman kan famfo kawai na zuba nono sai dai suka kwariya dal suka sha so koshe suka kwariya ce a ajiye mai gida wallahi akuyar bata mutu ba sai zamanin kalibancin sai na usman kuma ana tatsan nononta saboda taba hannun annabi muhammadu ka je wani mai dangalallen wando ka ga kai mai busasshiyar akuya yana jaba za ta mutu ka kai ku gada wai suke ga kama wai wani annabi Muhammadu wai ai mutum ne kana ma hukaci ne ka gani jama'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khalid bin Walid a zamanin kalifancin sai na Abubakar Khalid bin Walid na rantsa da Allah da ya je yaki ya ci yaki ya laluba kansa ya ji ba hula yake wa sahabbai yaki bai kare ba yaki yanzu aka fara Khalid yace kwarai me aka manta yake hulata akan hulaka ba mu je yaki yace kwarai suka je suka kama yaki sai da aka kashe mahaddatan alqur'ani 76 banda sauran sahabbai akan hula ana dawa aka kawo karan shugaban sai na Abubakar ya za a yi akan hula ya je kashe mutane sai ce Abubakar abin da ke cikin hulan nan diya himu da rana yace ne yace gashi ne na goshin annabi da ya rage ya raba ni ya rage gashin goshin shi yace ka ne rike he na nade ya zama laya shine he na tusa a hular wannan gashin shine sa'a na duk inda na tunkara he shi yake dan izala ko bar salabe dan banza kar ka ce mun mai da gashin annabi kaman Allah ka je ka duba qur'ani me ya ga maka wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lan yuta sa'atan min al mal qala inna allaha tabi alaykum wa zadahu bakatan fil ilmi wal jism wa la yuti mulka man yasha Allah wa ta'ala wa qala lahu nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum tabutu fihi sakinatun mimma taraka alu musa wa alu haruna ta'miluhu al malaika kagar me ayar mulkin nashi dan akwatin nan me a cikin akwatin taraka tarkace mimma taraka alu musa abinda alayen musa suka bari me suka bari takalmin musa ibn kasir ubanka ya ce hadda mushan kulya ka je ka duba kan ayar ayi tawfiri a cikin akwatin wa ala haruna da ala haruna shine rawanin haruna sa'an yana akwatin mala'iku suka dauko akwatin suna gani suka ce mun ci sa'a sa'an mu ya dawo aka tafi yaki ko ba su zama arna ba qur'ani har da ya ba su suka ce kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idhnillah fa har ma qur'ani yace fa hazamuhum bi idhnillah wa qatala daud jalut akwatina hannun to tarakatin na Musa da Haruna ya fi gashin Annabi Muhammadu aikin banza aikin wofi soko kada ce mana arna ya za ne rubon su gane su ne arna ka san kana wa'azi kana tafiya ka dauka duk filin masoya annabi ne akwai gumaguman jahannama a gurin ɗaya ɗaya ɗaya ka gani to amma kana ba su yin su rasa yadda za su a gombe jama'a ni gombe gombe a anguwanmu kabiru wallahi ya je zagi yan kadiriya ya zagi yan tijaniya ya zagi yan shiya kwana uku hukuma na ji nace to alhamdulillah tunda a Gombe kuma a masallacin da gwamna yake sallah da na tashi ka tambayi duk zawiyan dariƙun Gombe da suka tura wai hukuma na su ne nace ni kuma Allah na wani in dai hukuma ta izala ce wallahi ta harbe ni ni a yanda na dau hukuma in nace tarbin nan Allah ne hukuma ta wace a yanda na dau hukuma a constitution amma tunda ku ba ku san meye hukumar Najeriya ba sai ku tabi ni in ne wa'azin a harbe ni samari ko yaran he zo su ce baban mu ya aiko mu mai guduma wai ka janye wa'azin nan amma ba ma goyon baya mai guduma wallahi duk wanda ka turo haka zai faɗa su iyayen ba su sani ba yaran kuma sun kai magogoro na rantse da Allah suka kai report suna ta taliya wa Allah taliya mai albarka kullum ya ce hukumar shi kula in ta da za su kona masallaci sai da ya sati biyu yana ihu hukuma ta yi banza ne saboda ta san me suka yi muka je muka yi wayarin a nan ne na raddi akwai wani kasin da ake cewa raddi ina yin kasin din so kai wa goji suka ce gahi nan na kawo mai yaki har masallacin da yake sallah goji ya ji na yankin nan guda biyu yace shi bai ji zagin PDP bai zala ya ji ana zagi da salafiya ku tashi ba ku dai so ba wallahi wallahi tallahi kaga shi ne aka kaga ni aikin banza aikin wori doi ai nake habaka mu ne ga muka sake a Najeriya aka mai da mu kawai dabbobi mutum ya zage ka ba za ka rama ba tun daga nan Kabiru ya ce wai bari ya tafi Kano ilimi tun daga nan dan banza bai dawo ba sai bare ne ya zo ya aure aje matarsa a wani abuwa amma sai dai nan ya zo ya zagi mutane mu ya zage mu a can mana mu haɗa mai wayare alquran har uwarsa sabuwa ba za mu bari wallahi ka gani to shi za wannan abin da muke jama'a da yaje wace ɗaya rubuci mu mun gode wa Allah fa Maulana ce ɗaya rubuci sun ce Qur'ani da hadisi nasu ne ya kore su a Qur'ani ya kore su a hadisi ijma'i ba ta tare yanzu sun koma kwamfuta suka ɗauko kwamfuta suka haɗa da goshin Maulana sai ɗaya rubuci Alai Salisu a ɓaro ta sati uku yana buga mun waya bai same ni ba sai da ya bi ta hanyar fatas kuma aka ja ka same ni na buɗe handset abin da yasa nake rida hansar a Ramadana ƴan raddi za su hana ni tafsiri ko an an tabo ni yace mai guduma taimaka ka zo to shi yasa nake kulewa shine da na bude yace masa ka je ibadan nace an gama na yanke tafsiri na je na tada tsofi karfe 12 da wani abu na dare a gadan nan suna ta guga sauran yara na zikiri yaran nan ya Allah la la ta mana yara ina zuwa da naga ana zikiri na ce direba tsaya ce kai ka san su ne nace Allah ina in mutu ki dama me muke nema shine ana sauke ne da mai guduma ne mai guduma ne aka ɗebe ni tsohon yana kuka haiga sarkin hausa sarkin hausawan ibadan ya ce mai guduma na tina duk abin da kai an taɓo ku ne ka yi daidai amma yaron nan ya yi abin da ba ilimi sai sharri kai ma in kai haka za a rasa waye mai gaskiya kuma wanda ba su fahimci musulunci ba za a ce musulunci ma duk sharri ne ka tsaya kai aya da hadisi duk wanda za a kai jahannama ka kai shi aya da hadisi na ce ka yi daidai na ɗau wannan shawara wallahi da safe da naga tsohon yana kuka ana sallamewa na rike siƙa zuwa karfe 8 na safe tsoho yace ko yanzu ka koma mai guduma kai komai nace ai da saura tsoho karfe 10 na dawo na rike siƙa da azumi ba zuwa azhar na je na huta la'asar na rike siƙa zuwa mangaraba na dawo karfe 8 na rike siƙa karfe 3 muka tashi to da muka tashi da safe kasan sharrin da suka yi da suka ga sallan asuba duk yaran sun watse sun dawo cikin mu sai suka kai rufat a kwamishina ga wani ya zo za a kona musu dukiya za a yi kone-konen motoci da gidaje suka kai wa ss da kwamishina holin su kuma ss da kwamishina holin sun san sharrin da aka mana sai suka yi burus na ƙara hada su fiku domin a can wayarin hol-hol ake bi wajen su kilomita ɗaya ake ƙulla wallahi saboda yawan jama'a shi kenan da aka ƙuƙulla ina tsakiyar wa'azi kawai suka buɗe gaɓar jahannamansu suka daga janareto a zo ai mukabala da mubahalan wanda ya fasa uban ma za ji tsoro gudumar banza mutane suka yi rime guduma ya ce a zo ai nace kowa waye ne kwamishina ya bar mu mu yi addinin mu darakta SS ya bar mu mu yi addinin mu yanzu za mu je mu daga hayaniya su mu bata musu aiki to ni ba ta'addanci ya kawo garan ba yanzu haka sun kai ruba za a tashi hankali bari su tashi hankalin a ce hukuma ce ba ta dau mataki da wuri ba za su yi hukuma sharri kuma hukata ne ni yanzu bari in hau mota in koma ni ba ta dance ka ni bai suka ce a mun yadda mun yadda muka karatu mu har azan yana ta ihun shi da muka tashi muka je gaban Dr. Haruna mai yasin kun san shi ko sarki sata yawa muka je gaban shi sai ce ai wannan wanda suka suka suka kawo goshin shi suka hada da kasa wannan ai abokin mataimakin gwamna ne kuma abokin gwamna ne yawan arzikin shi yasa suka bi shi hasada me yasa ya durkusa gaban shi da rubuci duk da taron arziki shi murna ya je ce an sauke mishi wali a gidan ya gode wa Allah yau gashi shugaban waliyan Najeriya da na Amurka gaba daya gidan shi ya gode wa Allah shine ya fadi yayi gaisuwa shine suka dau goshin suka hada da computer suka hada da kasa muna buga mai waya yana Saudi Arabia ya buga gwamna waya ce duk yanda za a iya bari a yi mukabalan nan gwamna ya buga wa alƙalin alƙalai ya buga darakta ya ce sai a bari a yi mukabalan sai aka ce to mu tura gun sarkin Hausa muna turawa sai suka ce to mu dai wallahi ba mu nemi uban kowa da muƙabala ba da mahaukacin ne za mu yi muƙabala yan dariku ne suka balla mana masallaci suka nemi muƙabala da kansu da kansu kaji yan iska ku kaji da mun biye musu an yi hayaniya kaga da za su ce ya mu ya mu ne to shi yasa a gaba in suka neme ku da hayaniya ka ku yi ku je ku tsaya ku ragargaje su a baki duk irin tafkan su da nake da za su zo su zage ni zan ce ka a taba su a kama su a bai hukuma kawai a gaya musu wace doka ce ta bari a je gun wa'azin wani ku da kun san hukuncin constitution duk wanda ya je gun wa'azin wani ya daga hankali da shi da wanda ya je ta da yaki aka daga gari duk ɗaya ne ka gani yanda ku ba kwa zuwa su din ne yasa za su zo to shi yasa mu mun sara din kanmu daga ba kwamishina yace to su sauke su fiku suka ce ba za su sauke ba sai yan dariƙa sun sauke kwamishina yace masallacin juma'a nan na yan dariƙa shi ya sani su sauke a BBC ba ku ji ba ne ya tura mobaye da motocin yaƙi yace mai guduman nan mai son zama lafiya ne ya zo ya gyara mun gari yace su sauke ko a yi gurnet ɗin gurin na ce da kayi sunnan annabi shi ba wallahi wallahi tallahi kaga wallahi sai da aka bada abin a BBC tunda suka taba shi dahir bauchi gurin he mutuwa yake to shi yasa jama'a wallahi kaga sun ce shi dahir bauchi an kama shi a Saudi Arabia yau ga dan gumi a hannu da zina da sun sako shi da lude da sun sako shi da uban shi yanka da sun sako shi to Amerika ne bi taba uban wahabiya alqur'ani kaga ba zai sako ba sai Allah mun gode maka gwamnatin Najeriya gwamnatin Najeriya ki je ki kama almajiran gumi kap ki tura ki tura Amerika in ba haka ba wallahi za mu sha ba miki bakin jini na rabe da Allah wallahi tallahi almajiran gumi da dan gumi gaba ɗaya ki kama kap ki tura Amerika ga yadda adda shi ke rage huta kin wanke kanki Allah ya sawaka za mu da akan mu'jizojin Annabi Muhammadu to jama'a namu da ba a yi ba ma aka faɗa balle wannan an yi kuna tsoro ku faɗa da ƙarfi ku yaɗa ku ce ɗan gungunan kaduna yana hannu ɗan ta'adda ne kun yi sunna an kun yi haka to shi yasa jama'a magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jama'a su je su duba tafsirin ibnu kathir a suratul furqan hadisin annabi ne amma amma mu ba su anasu ko sa gode ko sa su go su san daraja annabi nana aisha tana dinki za ku a to za mu tashi yawa haba a ina za mu yadda to haba kai ma kai ma kai ma ka tafi mu wani mutum wanda kullun da yabba kan mota ka kana yau kana Allah Allah abin da ba su zo su ana Allah wai tauhidi ne in kace la ilaha illallah ka yi rida jama'a bari mu yi rida la ilaha illallah ya محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من يرد أداء أبو مسلم a gaya mana wata kalma sabanin wannan mun ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi mun yi ridda to a gaya mana a wata kalma da ake dawowa musulunci aikin banza aikin wuri mutumin da yace ma illa ila arna ne to me zai baka ka shiga musulunci banda soko Allah sawaka jama'a muna magana akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam jama'a annabi idan yayi kaki a bukari a kan lamban hadisi yawa muna magana yan mandiri haba kuna tuna mu muna magana yan mandiri waƙan annabi muhammadu jama'a an yi waƙan manzon Allah a cikin ka'aba cikin ka'aba a umarar ƙarayi Abdullah bin Rawaha ya shiga masallacin yana ya bani kuffara kallu sabilahu al yawma nadribukum ala tanzili darban yazilu al hama amakini wa yadhilu al kalilu an kalili yana kalle yana rawa gaban annabi cikin dakin kaba ba bayan bangon ba ciki shi alquran ka duba sunan tirmidhi juz'i na biyar a cikin abdullahi bin rawaha shi ne sai na umar yace haba abdullahi bin rawaha kana waka gaban annabin karshe cikin ɗakin kaba ka san me annabi yace annabi yace da'u ya umar kale ya umar yayi waka gaban annabin karshe cikin ɗakin kaba wannan wakan da yake ya suka je jihadi kana tukan zuciyan kafiri ko munafiki da shi kaji wakan annabi ya fi jihadi shi yasa mawaka ku ci uban su a waka kawai duk ku ta gaisu jahannama wallahi wallahi saboda kaji wakan annabi Muhammadu ya fi jihadi da kibiya mai dabi tunda zamanin ba bindiga to yanzu wannan bai ishe ka ba a bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan jama'a in dai maganan waka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa wallahi lokacin da yana dawa a yaki Abu Sufyan na Jami al-Badri yana ana nabiyyun la kadhibun ana ibnu Abdul Muttalib ni ne annabin nan ba bindin kura ba ma'ana ba ƙarya ba ni ne dan nan na Abdul Muttalib sannan ya dandake ya tsasa tonan ramin kunduji aka tadda wani malmalon dutse duk ya fasa hannun sabai yace ku ban digan annabi da ya kai dutsen ya zama gari Muhammadar Rasulullahi sai kota ta samu yatsarsa ta jini shine yake cewa hal anti illa asbi indumiti wa bi sabilillahi malakiti kuma ina ce yar annabi yar halimatu sadiya ta yi wa annabi waka tun yana jinjiri da ta ga uwarta ta cika ta zama budurwa ta zama karama ta zama kyakkyawan jini da kyan fasali ba wanda ya kai ta saboda runguman annabi muhammadu yace mama aljani ne ya sabe ki na ga kin zama yarinya karama kin bi ni tawu kin bi dukkan karan nan kyau tace wannan yaron yana kama nono na naji Allah ya min durub din jini da shawu da tsayi fata ta yankwanin ya ta liƙe sha'awar ta ga uwarta ta zama kyamjam ta riki manzon Allah tana waka tana cewa يا ربنا أبكلنا محمدا حتى أراه يافئا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا وكبر أعاده ماء والحسدا وآليه إذا يدوم أبدا إن جاء هلمة سادية Allah wani ɗan banza ya ce ma ya kake waƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an za ku tsaya ku waƙi annabi to mawaƙan annabi aljanna suke samu a bilis alquran ka gani can na gaya ma cikin ɗakin ka'aba can ga masallacin manzon Allah na Madina to ina rage balle a Bauchi aikin banza ba za ka yi ba annabi ba shi yasa duk jama'a yan gizala sun ci gaba ne da haɗin kai ko kai uban waye duk darajarka ko sarkin yanka ne in bai yin su za su nuna ba sa yi ku me yasa ba za ku yi haka ba ku me yasa ba za ku yi haka ba ko uban waye ce bayyin ku ku nuna ba ku yin shi Najeriya ƙasa ne na yanci kurtu ma ya fi kurtun ɗan sanda ma ya fi wallahi tallahi yanzu kurtu zai ce wa duk girman mutum tafi mutum kuma dole ya tafi tsomo tsomo har sai za ka zaga na wani bata lokacin ka a Najeriya ka tsaya to ka tsare addinin ka a kasa a tsare ƙuri'a ma ko kasa kuka tsare balle addini yan bauchi kun yi azara kuka tsare ƙuri'a kuka tsare ba za ku tsare addinin ku ka gani shi yasa a tsaya a yi gwagwagwa a rungumi annabi Muhammadu duk wanda ya kake manzon Allah ya yi asara jama'a wallahi wallahi ka duba balarabin ƙauye addini ma bai fahimta sosai ba ya bai ce manzon Allah mata tuba musa yau shi za ta da kiyama yace ma adadala ne ka tanada mata yace hubbullahi wa rasula yace almar'u ma man ahabba fil jannati ka je ka kwanta kawai kana tare da annabi Muhammadu a gidan aljanna wai ya za a shiga aljanna tare da annabi Muhammadu wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa me yasa zalikal fadl min Allah zalikal fadl min Allah arike falala in ba ku so muna so a to shikenan Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya so Allah da annabi ya bi su ba bi bane nan wanda ya so su ya bi su Abdullahi bin Ubayy shugaban munafikan duniya ya bi annabi ya karbi kalmar shahada bakin annabi ya yi sallah tare da annabi ya yi azumi tare da annabi ya yi zakka tare da annabi ya ba da dukiya an raba sadaka tare da annabi ya yi jihadi tare da annabi amma bai kaunar annabi ya mutu aka mai wankan gawa da ruwan alwalan manzon Allah aka tadda mayafin annabi ya je tude na jikin shi ya canza wani aka yi likabani a Abdullah bin Ubayyu manzon Allah zai zo ya mai sallah Umaru ya rike suturarsa annabi yace sake ni ni annabin rahama ne yace na sake ka ya zo kan gawar yace yana Allahumma aghfir warhamhu ya ga Jibril ya durgo yace in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan ni Allah falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu hum fasiquna ko ka nema musu yafa ko kar ka nema musu yafa da za ka musu sallar gawa ka sallale ka ƙara sallah ka sallale sau 70 ko sama da 70 ni Allah ba zan yafe su har abada dan kafiran Allah ne da Annabi Muhammadu sun mutu duk kwarata ne fasikai wa matu hum fasiquna sannan wanda ya je sallar gawan yan kizala da talabawa in bai tuba ba dan jahannama ne wanda ya bi gawar su zuwa kabari in bai tuba ba dan jahannama ne Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabari innahu kafaru billahi wa bi rasulihi wa ma tuwam fasiquna amma za ka iya zuwa gaisuwa kuma karka ce Allah ji kansu idan ka je ka ce ake lawwal ya mutu an ya tsara an gwanna Allahu akbar sai karan je gashi muna tare da lawwali duk wanda kwanan shekare zai mutu haka kwanaki ma aka ta asuna a saman tsakanin sassabaucin nan kai ana mutuwa kwanan nan sannan kaji sai ka tafi ka tafi kar ka ga kace Allah ji kai an gadda Allah ji kai Allah ji ne ma albarka wallahi sallahi shi yasa Allah Allah ne ya in saka farta lahu an lan tasaka lahu lam yaghfir Allah lahu to me za ka sha wahala kuma Allah ne ce wala tusalli ala ahadin minhu ka daina sallah ɗaya irin su mata abadan in sun mutu har abada wala taqum ala kabari ka daina tsaya akan kabarin wa na ka daina bin gawa zuwa kabari annabi ba ake ga irin wannan sannan wai kan mutanen mu daga an yi mutuwa salimu ne dan gidan koron ya mutu ka ji a kora ka ji hannama da shi mutanen da suke hada kasar gabar da ta yamma duk su tura jama'a zan dawo zan taba aikin salama don dama can ban taba su ma yanzu za mu zo na wallahi da dan sallar su nake so in Allahu akbar wallahi to na a yanzu dai kawai za mu dan yanke ran asir na na gaskiya ne gaskiyan ga yaro wallahi wani ba zai kai rana zubar ba amma dan tafje su ka an to shi ne a dan kadan za mu tsakura da irin wannan sallar ta hemin taba ka ga irin wannan Allahu akbar ana biya a kasan nan gaji sai ka ce training jama'a jama'a je a duba sunanin nasa'i juz'i na biyu akan lamban hadisi na dubu ɗaya da tamanin da biyar ka san idon annabi yana kallo gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa ka za akwai lokacin da aka tabo annabi a bukari kan lamban hadisi na casa'in da uku wasu suka ce ai annabi bai san gaibi ba ai walau kuntu alama al-ghaib lasta kafartu min al-ghaib wa ma masaniya wasu kaza kaza duk sabo da annabi akwai matsiyata saboda akwai munafukai ka gane to yi ne wasu kuma suka ce a annabi fa ya san gaibi domin qur'ani yana cewa illa man irtada min rasuli fa innahu yasaluku min bayni yadayhi wa min qalbihi rafala sai manzo Allah ya hau munbari yace na wanda suka ce ban san gaibi ba su zo nan da sauran jama'a suka zo annabi yace ga aljanna a dama ta ga jahannama a haguna ga sama bakwai da ƙasa bakwai da al'arshi da kursiyu a gabana da abin da kuke so ku faɗa ba ƙaryar gaibi ba ke nan suka yi shiru suka kuruburu annabi ya fisgo inabin gidan aljanna ya watsa musu ya fisgo ya watsa musu suka tattake suka cinye yace ga jahannama a haguna waye ne kauna suka ce ya rasulullah kai hakuri kai hakuri wallahi da watsa da ba kai ba ni duk kasar za ta kone wallahi billahi to yi da a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ke ce musu ni da ko gannin nan idanuna yana kallo babu hijabi babu inda ake min hijabi a yanzu ga ɗan matan hurul aini na wasa a gabana ga nan ga na ebo muku inabi kunci shine sai wani sai ce su tambaye shi gaibin sai wani yace ne sunan uban shi saboda in sunan uban ka irin na tsiyan nan ne ko tonko ko mudi ko korau ka ga ba kai ma baka sani ba ba ma wanda ya sani shi banda mamarsa ma ba wanda ya san sunan sai manzo Allah ya ce sunan uban shi Abdullahi ne kuma yana sata ya mutu shine sai uwar ta zo ta ce yanda Muhammadu ya faɗa gaskiya yake shi sannan wani yace aina ana yace anta finnari wani yace aina abi yace abi ka finnari sai na Umar ya durkuta kamar yadda raƙumi yake durkuta ana tura ne kai ta radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya ya tuba akan cewa annabi bai san gaibi ba kama ka duba yan banzan nan suna annabi Muhammadu bai san gaibi ba to ka je ka duba Bukhari akan lamban hadisi na 493 annabi Muhammadu da aka hada sahu zai kabbara sai wani sahabi ya zani kafa da ya zani kafa sai ta idilu sufufakum wa ana anzurukum min wara'i kama anzuru min fawqi la yakafa alayya ruku'ukum wa la sujudukum wa a'lamukum ma fi nufusikum in rasulullahi yake ku daidaita sahunku ina kallon ku ta bayana kamar yadda nake kallo ta gabana in nayi ruku'u kuka yi ruku'u ruku'un ku baya buye mu kaji annabi ya ruku'u duk sahun bayan yana kallon su irin wannan idanu yanzu kai na gaban kaman kai ruku'u yaushe za ka kalle su ba dai na bayan sannan manzo Allah yake in yayi sujada yana kallon na bayan shi kaf ya dora goshi a kasa da hanci amma a idanun shi ga yanan kaman jilat Muhammadar Rasulullahi sannan yace wa a'lamu kum ma fi nufusikum na bi ku sanin abin da ke cikin zukatanku a fakari ya ruwaito juz'i na farko kan lamba hadisi na 493 wai gahi da annabi san gaibi ba Muhammadar Rasulullahi to shi kenan zamu yanke minti goma
dan wa za mu ku bayani gaskiya da ku yi hakuri da abin da ya samu kullun cikin wannan aiki ke yanzu haka ba maki ba daga gida ba daga gida yake ba kuma zai sake wucewa wani waje tunda ya mana alƙawari ran asabar zai zo to ranar ranar kwana ne malam kafani saboda haka kuma ranar ne ranar mayi sosai domin dandalin yin ne saboda haka da Allah jama'a za ku ya kuri yayi abin da ya takaita ya zamu ya huta Allah ya
to jama'a waya ina ne za a yi ran asabar da
dutsen taishi mun fara gaya muku tun yau dutsen taishi kuma insha Allah ran laraban nan jibi ma za mu yi anan zannuwa gidan Alhaji Rozano Primary School nan kuma akwai Sharif Saleh Jos mawakin Annabi mawaki Shehu Ibrahim din nan zai zo ran laraba jibi
to jama'a a na dubu ɗaya da tamanin da biyar annabi sai so ga yayi haka sai gwiwoyin shi suka riga taɓa ƙasa wasu sun ce ba lafiya ne din na janye sahabbai da so ga annabi gwiwarsa ta riga taɓa ƙasa kawai suka bara su zubar da gwiwa kan hannu a na dubu ɗaya da tamanin da shida a hadisan a jere suke a na dubu ɗaya da tamanin da biyar so ga annabi yayi a duk na dubu ɗaya da tamanin da shida annabi da ya sallame juya yana fatataka su yana ya a sahabi a ya amudu a hadu kun fi salatihi fa ya buruku burukal ba'iri yanzu ku sahabbai na kuna ganganci kuna wulakanta sallah kuna tozarta sallah kuna durƙuso irin na raƙun sahabbai so kama bari sun yi laifi annabi yace a na dubu ɗaya da tamanin da bakwai annabi yace wa idza sajada ahadukum in dayan ku zai sujada fal yara ayyadaihi alal ardi qabla rukbatayhi ya fara dora hannayensa a ƙasa kabun gwiwoyin shi wala yabruku burukal ba'ir ya daina durkuso irin na raƙumi sai suka ce to tunda annabi ya hana mu kuma ɗan iskan gari ne mu cewa samari kawai amma ya hu ɗan kidaya jama'a wannan muna kunce su ne ba a hadisan annabi da ayoyi to shi yasa jama'a a raba a izala da salafiya a kashi dubu ban faɗi dai ba heran asubar in Allah ya kai na rantsa da Allah sai an ce kai jama'a a salafanci ba ka auri uwarka salafanci ne ka auri kanwar uwarka salafanci ne ka auri kanwar ubanka salafanci ne ka auri wannan kanwar ka yarka na cikin ka salafanci ne ka auri yar kanwar ka salafanci ne ka auri yar kanin ka salafanci ne sannan ka auri wadda ta shayar da kai nono salafanci ne ka auri yadda kuka sha nono tare salafanci ne sannan ka auri ya ka hada da uwar ta salafanci ne sannan ka hada ya da kanwa gida ɗaya salafanci ne sannan kanin ka wai dan ka ya sake mace dan cikin ka ka aure salafanci ne zuwan annabi Muhammadu ne aka hana حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وكالاتكم وبنات اللاك وبنات اللقط وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم minkum wa an tajma'u bainal lukutayn zuwan annabi an haramta muku illa ma kada salafa sai dai wanda kuka yi zamanin salafanci ka gani ka auri matar ubanka ma salafanci ne wala tankihu ma nakaha ba'ukum zuwan annabi illa ma qad salafa sai wanda kuka yi zamanin salafanci kin riba ma salam ne ka ka karbi dubu goma kamar da sha uku irin kudin riban ne ba riga suna ta karbowa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi fantahi falahu ma salaba wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kafirci ma salafanci ne kullil ladina kabaru in yantahu yukbar lahum ma qad salafa wa in yaudu makadamaran sunnatul law kai طلبها لهنا يصبر الله خير إن الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قاتل ما أقول والكاتب ما سوى الناس راجع والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم